بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه. wannan shine darasi na biyu ko da za mu ci gaba a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allumi wato karantar da mai koyon karatu hanya karatu idan ka karanci wannan littafi to insha Allah matsayinka na ɗalibi za zai taimake ka akan gano wace hanya ce ake bi a yi karatu a wannan safiya ta juma'a da sha shida ga watan sha'aban hijira 1441 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam shekara ta 2020 malam ya ce shafi na hudu fasulun fi mahiyyatul ilmi wal fiqhi wa fadlihi wannan fasuli zai mana magana akan mahiyatul ilmi haƙiƙanin ilimi shine mahiya in an ce almahiyatu ko almahiyatu ana nufin alhaƙiƙa mahiyatu shai ko mahiyatu kaza ana nufin haƙiƙatu kaza kenan cikin wannan fasali nan ne zaka gano me ake kira ilimi da an ce ilimi menene shi ilimin menene haƙiƙanin ma'anarsa wal fiqhi haka kuma za mu karanci haƙiƙanin abin da ake nufi da fiqhu ana ta cewa fiƙihu fiƙihu fiƙihu to menene hakikanin fiƙihu wa fadlihi da kuma ko kuma wata nuskan wa fadluhu eh in ka ce wa fadluhu kai mai raf'a to ka ba a tafi bane an gane ma'ana da falalar kowanne ai wa fadluhu da falalar kowanne daga cikinsu da falalar shi ilimi da falalar fiƙihu in kuma ka ce wa fadlihi to hi din sai ya koma ko ga alfiqihu ko ga alilmi sai ya zan ataf wa fadlihi sai ya zan da falala ilimi ko da bayanin haƙiƙanin falala ilimi ko kuma da bayanin haƙiƙanin abin da ake kira fiqhu to wannan shine bambancin ta fuskar lirabi wa fadluhu da falala kowanne daga ciki wa fadlihi da falala fiqhu ko kuma falalar ilimi an gane ko? fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun neman ilimi farilla ne wajibi ne ala kulli musulmin ga kowane musulmi namiji wa muslimatin da kowace mace musulma to sai fara da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama don shi bayani akan hukuncin neman ilimi duk da kaga a fasili bai ishara cewa kan zai magana akan hukuncin ilimi ba amma sai ka maka wannan hadisi zai nuna maka matsayi na neman ilimin addini da shi yasa ya ce faridatun neman ilimi farilla ne malamai suka ce shi ilimi kashi biyu ne akwai farzu aini akwai ilimin da yake farilla ne akan kowa shine ilimin da zai shafi aqida da tauhidi da ilimin da zai shafi sallah ilimin da zai shafi arwala ilimin da zai shafi azumi da sauran abubuwan da dai wani bai zai iya wa wani su ba amma akwai ilmomin da su kuma fardu kifaya ne irin a ce mutum ya zama malamin tafsiri ko malamin larabci ko malamin hadisi to wannan fardu kifaya ne dole ga gari a samu masanin hadisi ko da mutum ɗaya ne dole ga gari a samu masanin tafsiri ko da mutum ɗaya ne amma idan aka ce ga gari ba wanda ya san hadisi ba wanda ya san tafsiri to kowa ya yi zunubi na jahilta shi wannan ilimin amma an samu mutum guda to wannan shi kenan laifin ya faɗi akan saura shi sai ya koya musu ala kulli musulmin kan ko ne musulmi namiji wa musulma to shi lafazin wa musulma malamai sun ce bai inganta ba babu bukata tunda an ce ala kulli musulmin inda ana maganar ibada ai da an ambaci musulmi namiji to mace ma ta shiga ko ba bukatar ma sai an ce da abin nan saboda duk ayoyin da suka zo a qur'ani da ake amfani da zamiri ya ayyuha allazina amanu bi wawu jama'a to haka mata ma sun shiga eh to shi yasa malamai suka raunana wannan lafazin wasu kuma gaba ɗaya ma hadisin sun raunana shi irin su al'imam ahmad sun ce gaba ɗayan hadisin bai tabbata ba akwai waɗannan malamai da dama to wasu kuma sun inganta iya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wasu iyanan suka inganta kamar irin su shi al'imam suyuɗi sauran malamai irin sheikh nasiruddin albani amma da yawa wasu kuma su sun ce hadisin bai tabbata ba amma dai zance mafi inganci hadisin zai iya zama wa sahihi ko ana iya hujja da shi a iya shi wancan lafazin ala kulli musulmin ilam ka sani kai mai karatu annahu la yuftaradu ala kulli musulmin ba a farlanta ga kowane musulmi talabu kulle ilmin cewa sai ya nemi kowane irin ilimi ba ba kowane ilimi an ka wajabta ma musulmi sai ya nema ba wa inna ma kawai abin sani yuftarabu alaihi an farlanta ga mutum talabu ilmin hal ya san ilimin halin da yake ciki alhal ba hali wanda yake kishiyar almustaqbal ba akan ce hal ana nufin yanzu ko kishiyar nan gaba abinda ake fuskanta to ba ba shi yake magana ba alhali yana nufin suka ce al'umurul arida lil insan al'amuran da suke bujiro ma dan adam kamar imani kafirci fasikanci tauhidi munafunci wayanda abubuwa kasan bujirowa suke yi ta fuskar ko kuduri da zuciya ko furtawa da halshe ko aikatawa da gabbai to su ake magana a nan duk abin da yana iya bijiro maka to dole ne ka san hukuncinsa a shari'a duk abin da yana yiwa ya gitto maka wata rana ko ta fuskar lafazi a ji ka faɗa ko a ga ka aikata da gaba ko ka kudurta da zuciyarka to dole ne a same ka kana da ilimi akan wannan domin tauhidi bijirowa yake imani bijirowa yake kafirci shirka duk waɗannan awaru bijirowa suke yi to akwai buƙatar ka san hukuncinsu hakanan sallah hakanan azumi hakanan zakka hakanan aikin haji to shi ake magana a nan da alhal ba wai hal yanayi na rayuwar mutum ba a'a al'amuru la'arib lil'insa al'amarin da yake bijiro ma ɗan adam to shi an ka wajabta ma ɗan adam ya nemi iliminsa fa innahu yuqalu lalle ana faɗa afdalul ilmi mafi falala ilimi ilmul hal shine mutum ya nemi ilimin al'amuran da ke bijiro masa yau da kullum wa afdalul amali mafi falala aiki hibzul hali mutum ya kiyaye al'amuran da ke bujiro masa don ka kafirci ya bujiro masa ya koma kafiri ka shirka ta bujiro masa ya koma mashirki wa yuftaradu an farlanta alal musulmi akan kowane akan musulmi talabu ilmi neman ilimin ma ya ka'ulahu abinda duk yake aukuwa gare shi fi halihi ga halin rayuwarsa fi ayi halin ga kowane irin hali to wannan shi ake nufi da kamar yana fassara mana hadisin da ya gabata ne talabul ilmi fariba fa innahu la budda fi ayi halin kana ko ne irin hali ya kasance fa innahu la budda lahu min as-salati domin kaga ai ba makawa ga musulmi sai yayi sallah sallan nan kuma ba wai in ya kama ta zai ta yi sai ya mutu ba a wani lokaci ne take gittowa in lokacinta ya shigo to dole ya san abin da sallan nan take kunshi da shi yanzu in lokacin sallah ya kama to ya shiga cikin wani hali wani yanayi na wata ibada to wajibi ne ya santa fayuftaradu alaihi an fallanta ga musulmi ilmu ma ya lahu sanin abin da yake aukuwa gare shi fi salatihi a cikin sallarsa bi kadari ma yu'addi bihi fardu sala ya san abin da gwargwado zai bayar da farillarsa ta sallah wai ya jiba alaihi yana wajaba gare shi bi kadari gwargwadon ma yu'addi bihi wajiba ya san abin da duk abin da yake wajibi ne a sallah duk abin da yake farilla a sallah wajibi ne ya san shi duk abin da yake wajibi ne a sallah wajibi ne ya san shi me yasa li'anna ma yutawassalu bihi domin duk abin da ake tawassuli ake tsanantuwa da shi ake rikon sa matsayin wasila hanya bihi da shi ila iqamatil fardi don a tabbatar da farilla to ya kunu fardan shi ma yana zamowa farilla don sallah ba ta tabbata dole sai an samu wasu farillai sun tsayu ko ba haka ba akwai farillai a sallah ko wanda haɗuwar wa'annan farillan to shi zai tabbatar da cewa sallar ta tabbata to yanzu sanin wa'annan farillai dole ne saboda su wasila ne akan tabbatuwar ita karan kanta sallah din wa ma yatawassalu bihi duk abinda ake tsanantuwa ake rikonsa matsayin tsani matsayin wasila hanya bihi da shi ila iqamatul wajibi don a tsaye da wajibi to fa ya kuna wajiban shi ma ya kasance wajibi shi ne abinda malamai suke cewa alwasa'ilu laha hukumul alwasa'ilu laha hukumul maqasid saboda haka wasa'il suna da hukuncin maqasid in shari'a ta ce kai kaza a ba za ka samu damar yin wannan abin ba sai ka bi ta hanya kaza ko sai ka yi amfani da kaza to wannan abin shi ma ya zama wajibi hukunci ne hukuncin abinda shari'a ta neme ka wa kazalika fi sawmi haka abin da ya shafi azumi hukuncin yake wa zakati da zakka in kana lahu malun in yana da dukiya wal hajji haka nan ga abin da ya shafi aikin haji in wajaba alaihi in aikin haji ya wajaba gare shi wa kazalika fil buyu'i haka ma ga abin da ya shafi saye da sayarwa kasuwanci wanda shi wannan ma ko karatunsa ba a yi wanda ya san kasuwanci shi ne wanda adda jari shi kenan in kana ya tajibu muddin yana sana'a inda yana sana'a to dole ya je makaranta ya koyi ya ake sana'a kila li muhammad bin al-hasan rahimahullah an faɗa ga muhammad dan al-hasan Allah shi masa rahama almajirai suka ce da shi alatu sannifu kitaban fi zodi wai ba za ka rubuta littafi wanda ya kunshi zodo ba gargadi ga rayuwar duniya kala sai ce ai sannaftu kitaban ai na riga na rubuta littafi fil buyo'i wanda ya kunshi hukunce-hukuncin saye da sayarwa to duk wanda ya karanci yadda yake saye yake sayarwa ai shi an mai zuhudu kamar yana son ya faɗi haka ne yani yana nufin azahir mai gudun duniya huwa shine wanda man ya taharrazu wanda yake taka tsantsan wanda yake kiyayewa an shubuhati daga fadawa cikin shubuhati abubuwan da kai baka da inganci baka da tabbacin zaman su halat ko haram hmm? yana iya yiwuwa abin nan haram yana iya yiwuwa kuma halatta ne a ba ka da yaƙini to shi ake kira shigowa to don mutumin da yake tsare kansa shiga cikin irin waɗanda abubuwa to shi ake kira mai zuhudu wal makaruhati da wanda ke tsare kansa daga shiga cikin ababen da anka karhanta fitijarati wajen saye da sayarwa kasuwanci don haka ba bukatar sai an zo an rubuta wani abu kuma wannan kadai ya isa wakazalika haka fi sa'irin mu'amalat game da sauran mu'amaloli irin ajiya irin aro irin jingina walhirafi da kuma sana'o'i na hannu shine alhiraf sana'ar da za ka yi ta hannu kamar kira ko kamar gini kamar kafitanci duk wannan ana kiransa alharaf ashe kaga mutum wai shi wai gudun duniya gari ha ba ruwa ne da haram ba ruwa ne da riba to wannan bai da zuhu an fahimta ba zuhu da shi ne zan baka sa kaya mai kyau ko baka ci abinci mai kyau ba baka zama mai zuhu da na hakika sai ka zan kana da sana'a cikin sana'a ka kiyaye abin da a halar da haram wa kullu man ishtagala duk wanda ya shagaltu bi shay'in da wani abu minha daga cikin sana'o'i ko kuma wata ibada to yuftaradu alaihi an wajabta gare shi ilmu taharruzi ya san ilimin da zai kiyaye kansa anil harami fihi daga barin harama ciki duk wanda zai yi sana'a to wajibi ne ya nemi ilimin da ilimin zai tsare shi daga ainihin fadawa ya daga cin haram ko kuma cin riba wa kazalika haka yuftaradu alaihi an farlanta ga musulmi ilmu ya san ahwalil kalbi halayen zuciyarsa don zuciya ita ma tana da matsala min tawakkuli kamar dogaro ga Allah wal inabati da komawa ga Allah wal khashiyati wal khashiyati da tsoro khashiya shine tsoro tare da girmamawa ka ji tsoron abu kuma kana girmama shi wasu kuma suka ce tsoro tare da ilimi sanin wanda kake tsoron shi ke kira khashiya war rida da kuma yarda fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal domin waɗanda abubuwa duka suna aukuwa ga dukkanin halayen dan adam wa sharaful ilmi daraja ilimi la yakhfa ala ahadin baya boyewa akan kowa wato dan adam bai bukata a ce ka zauna kai mai lacca akan falala ilimi ko ya yi karatu ko bai yi karatu saboda ni bayyane take falala da daraja ilimi bayyane take sai ce iz saboda huwa shi ilimi al-muhtassu shine an ka keɓance bil insaniya ga rayuwa ta ɗan adam ba a ba dabba ilimi ba to abu na wanda shi kaɗai an ka ba shi saboda haka abu ne mai sauƙi ya iya gane menene falalarsa li'an na jami'al hisali domin dukkanin ɗabi'u siwal ilmi in ba ilimi ba ya shitari ku fi insanu wa sa'irul hayawanati za ka ga akwai tarayya tsakanin ɗan adam da sauran dabbobi ko ba haka ba sai ba da misali kashe ja'ati kamar jarunta akwai dabbobin da ma sun fi ɗan adam jarunta wal jara'ati da ƙarfin hali walƙuwati da ƙarfi waljudi da kyauta washafaƙati da tausayi wa gairiha da wani wannan siwal ilmi in ba ilimi ba wabihi azhara Allah ta'ala fadla Adam alaihi salamu ala mala'ikati wabihi kuma a dalilin ilimi ne azhara Allah Allah ya bayyanar da ta'alan ɗokin sarki fadla Adam falala annabi Adam alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi alal mala'ika akan mala'iku shine wa allama adam al-asma'a kullaha din wa amarahum kuma a dalilin ilimi Allah ya umarci mala'iku bis sujudi lahu su yi wa annabi adam sujuda wa inna ma sharufal ilmi kawai abin sani ilimi ya samu ɗaukaka ne likaunihi saboda zama wasa wasilatan hanya ce ila takawa wadda za ta sa mutum ya samu tsoron Allah domin Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malami ba zai shi kadai ne zai ji tsoron Allah amma jahili ba zai iya jin tsoron Allah ba Allah ce ita wannan takawa yastahiqu biha al-mar'u al-karamata inda Allah da takawa ne mutum yake samun cancantar al-karama ya samu karama ya samu daraja inda Allah ya auren Allah inna akramakum indallahi atqakum to shine sannan can wata aya ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum allazina amanu wa kanu yattaqun to wannan shine was sa'adatul abadiyya kuma da takawa ne mutum yake samun arziki na har abada shine gidan aljanna kama kila kamar yadda aka faɗa li Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah rahmatullahi alayhi kamar yadda aka ambata ga Muhammad dan al-Hasan dan Abdullah Allah shi masa rahama ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin wazi'u وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح من العلم واصبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن, فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد يتتعلم كنم إلمي فإن العلم دومين شي إلمي زين قواتي لأهله كما سشي duk wanda adda ilimi na kwarai ilimin tsoron Allah to za ga ilimi ya zama ado ya zama kawa gare shi wa fadlun kuma ilimi falala ce wa unwanun kuma ilimi alama ce likullil mahamidi ga dukkanin wani abin yabo duk wata sifa ta yabo to ilimi shine alama ga wannan abin saboda haka ilimi alama ce ta cewa mai ilimin na da tsoron Allah ilimi alama ce ta cewa mai ilimin na da gaskiya ilimi alama ce mai cewa mai ilimin na da halaye na gari gaskiya da rikon amana da sauransu wa kun ka zama mustafidan mai neman fa'ida kulla yaumin kowane yini ziyaratan saboda ƙari min ilmi na ilimi wato ka zama mai fa'idantuwa kowane yini ta fuskar neman ƙari min ilmi ga ilimi wasbah kuma ka yi iyo fi buhuril fawa'idi a cikin tekuna na fa'idodi duk inda ka san kana samun fa'idodi to a ganka wurin a ganka kana kai da komo wannan wurin tafaqqa ka nemi ilimin fiqh domin fa innal fiqha afdalu qa'idi fiqh shine mafi falala daga cikin yan jagora shine mafi falala abin da zai yi ma jagora in ba ka da fiqh matsala ce saboda kar kai karatu ba fiqh ba fahimta a'a kai karatun ma'al fiƙi domin fiƙihu afzalu ƙa'idin shi ne ɗan jagora mafi falala ilal birri da zai kai ka zuwa ga aikin alkhairi aikin nagarta wata kawa kuma ya kai ka ga aikin tsoron Allah wa adalu qasiri kuma ilimi shine mafi daidaita ga abin nufi shine daidaita shine mafi daidaita ga qasidi ga mai ga ga mai kyakkyawan nufi ko kuma wa'adul qasidi ai wa'adul maqsudi shine mafi daidaitar abin nufi shine neman samun rahamar Allah da aljanna huwa alam shi ilimi wata irin tuta ce alhadi mai shiryarwa ila sunanil huda zuwa ga sunnoni na shari'a huwa alhisnu shi ilimi ganuwa ce yunji da yake tseratar da mai shi min jami'i shada'i daga dukkanin wasu halaye na tsanani fa inna faqiha wahidan kaga masanin fiqhu kwaya ɗaya wanda ya fahimci addini mutawarri'an kuma mai nisanta haram to ashaddu shi yafi tsananin azabtarwa ala shaytani ga shaydan min alfi abidin daga mai ibada dubu wanda ba malami ba sau da haka shaidan ya fi jin wahala idan yana son ya batar da mutum aka ce wannan malami ne to ya fi wahala sama ga mutumin da yake bawa gashi kuma mai yawan kokarin ibada amma kuma ba malami ba ne shaidan cikin ƙanƙanin lokaci zai batar da shi ya halaka shi وكذلك هكا في سائر الأخلاق بصورا هالاي نحو الجود kamar kyauta wal bukhli da rowa wal jubni da tsoro wal jur'ati da jarunta wat takabburi da girman kai wat tawadi da kaskantar da kai ga Allah wal iffati da kamun kai wal israfi da banna wat takatiri da takaita marai da yi rayuwa rowa shine at takatiri mewa rayuwarsa kwabro kenan wa gairiha da wani wa'annan sifofin fa innal kibra domin girman kai wal bukhla da rowa wal jubna da tsoro wal israfa da banna ko almubazzaranci haram dukkan su haramun ne wala yumkinu taharruzu anha ba shi yiwa mutum ya kiyaye kansa da gare su illa bi ilmiha sai in ya san su to wa ilmi ma yudadduha kuma sai ya san ilimin da suke kishiyantaka da waɗannan abubuwa fa yuftaradu an fallanta ala kulli insani ga kowane mutum ilmu ha ya je nemi ilimin su wa qad sannafa sayyid al-imam al-ajall ash-shahid haqiqa sannafa ya rubuta littafi as-sayyid shugaba al-imam jagora al-ajall mafi daraja ash-shahid wanda yake ya yi shahada nasiruddin abul qasimi sunansa nasiruddin abul qasim kitaban ya rubuta littafi fil akhlaq yana magana akan halaye al akhlaq ya ce wa ni'ima ma sannafa ma da abin da ya rubuta da bin littafin ya yi kyau sosai fa yajibu ala kulli muslimin hifzuha wajibi ne ga musulmi ya kiyaye dukkanin waɗanga abubuwa da an ka ambata wanda ya kamata mu tsaya wani sati sai mu wani darasin sai mu tashi wa amma hibdu ma ya qa'u fi ba'd al-ahayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته